الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha takwas ga watan jumadar thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha tara ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidin bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muhtasar zadil ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi cikin mujalladi daya wannan kuma shine darasi na hamsin da uku ko da hudu wannan shine darasi na hamsin da hudu a darasin da ya gabata mun karkare tattaunawa game da abin da ya shafi al-isti'zan to kafin isti'zan mun yi magana ne akan sallama akwai wata gaba da muka dan tsallake na ce za mu dan yi magana a kai wato abinda mai littafin giza'un na abinan alba yake cewa wato wuraren da ya zama makaruhi kai wa mutum sallama na jin na yi ishara zuwa ga damu shi wani satin sai kuma satin da ya gabata ainihin wato muka sha'afa ba mu faɗa ba wato an karhanta yin sallama a wurare kamar haka wato mutumin da yake alwala almutawaddi wanda yake yin alwala in ka zo ba za ka yi masa sallama makaruhi ne kai wa mai alwala sallama dan ya shagaltu shi ma da yin wata ibada haka suka ce man fil hammam wanda yake cikin ban daki shi ba makaruhi ne kai masa sallama man yakul wanda yake cin abinci shi ma makaruhi ne kai masa sallama kada garin amsa sallama ya sarki au yuqatil ko kuma wanda yake yin yaki shi ma ba za ka yi masa sallama ba sannan wa'ada tarin suka ce haka mai karatun alkur'ani shi ma ka zo duk da falalar sallama da muka karanta amma ka zo ka tarar da mutum yana karatu to ba za ka yi masa sallama ba kamar yanzu mutum ya zo ya tarar muna karatu ce zai sallama mu katse mu bashi mu amsa masa sallama to wannan shi ma yana daga cikin abin da aka karanta wallahi kirin da kuma wanda ya shagaltu da yin zikiri shi ma ba a yi masa sallama makaruhi ne wa mulabbin da wanda yake yin talbiya yana cikin yin talbiya labbaik Allahumma labbaik a aikin hajji in ka haɗu da shi kawai ka wuce tunda ya shagaltu da wani zikiri da yake yi kada ya zamto ka katse shi wa wa muhaddith ko wa muhdith da kuma wanda yake wato ko yana bawadi ko yana wata biyan bukata ta sa haka wa khatib suka ce da mai yin huduba ranar juma'a yana yin huduba ba za a yi masa sallama makaruhi ne wa wa'idun da kuma mai wa'azi mutumin lokacin da yake yin wa'azi shi ma makaruhi ne ji mai gizawul albab wato yace ai masa sallama haka wa ana mustami'in lahum haka mai sauraron masu wa'azi kamar yanzu ni ina wa'azi ko kuna saurara ni ba za a yi mun sallama ba ko da kuke sauraron wa'azi kuma kar a yi muku sallama yana daga cikin wuraren da aka karanta yin sallama wa mudarris da mai karantarwa mutumin da yake malamin makaranta yana karantarwa daidai lokacin da yake karantarwa wa ba'dif da mutumin da yake wani research yana karatu yana research fi ilmin a cikin wani wata matsala ta ilimi to shi ma kar a ɗauke masa hankali wa mu'abbin da mai kiran sallah shi ma aka ce makaruhi ne masa sallama wa muqimin da kuma wanda yake tada iqama shi ma kar a yi masa sallama wa man ala hajatin da duk wanda yake kan wata bukata wa mustami'in bi ahlihi wa wa mutamatti'in bi ahlihi da mutumin da yake jin daɗi da iyalinsa aw mushtagirin bil qada ko kuma alƙali ya shagaltu da yin hukunci ko alƙalanci a kotu to shi ma ba za a yi masa sallama ba wani awihim da makamantan irin waɗannan duk suna daga cikin waɗanda aka ce makaruhi ne ya musu sallama wannan shi ne abin da na ce za mu karanta saboda ko wanda ya tambaya can baya to sai a haɗa karatu akan abin da ya shafi sallama can sannan mun shiga bayani akan alisti iban wato neman izini a inda darasin da ya wuce muka ce a idan da kalafi makanin yuhibbu lin fira da bihi daga nan muka tashi cewa idan mutum ya shiga wani guri da yake son ya keɓanta a gurin to sannan ya umarci wani ya tsaya a bakin kofa to babu wanda zai shiga sai da izinin shi wancan ma'ana in ka zo kana son shiga shi wanda ke bakin kofa sai ya shiga ya nemi izinin wanda yake ciki in ya ce a shigo da kai ko ka shigo sannan sai ka shiga haka isti'idani wanda Allah ta'ala ya umarni da shi shine ya umarci almamalik bayi ko kuma yaran gida da kuma yara da suka isa mafarki ma'ana suka balaga musamman lokutan da ake yin tsiraici guda uku min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha ma'ana bayan kafin sallar asuba wato da kuma lokacin garjin rana da kuma bayan ainihin wato sallar isha to wayannan lokuta ne da galibi mutane kan cire kayayyakin su na ainihin da suke rufe tsiraici su sa kayan bacci da shakatawa da hutawa to ba za ka shiga mutum ba za ka shiga wurin mutum ba a waɗannan lokutan guda uku sai ainihin wato ya ba da izini ko da kana kai dan cikin gida ne ko da kai dan gidan ne to wannan mun tattauna game da abinda malamai safanin malamai game da wannan isti'izani a lokuta guda uku a wanda babu buƙatar sai mun maimaita wannan maganganun na malamai duk mun karanta a satin da ya wuce sannan mun shiga babin da ke magana akan zikirin atushawa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma yuhibbul ubas Allah ta'ala yana son atishawa wa yakrahu tafa'uba Allah ta'ala baya son hamma domin idan ɗayan ku yi atishawa ya gode wa Allah haƙƙi ne akan kowane musulmi da ya ji ya ce da shi yarhamukallah amma ita hamma fa inna ma huwa min shaytan ita daga shaytan ne da haka idan ɗayan ku yi atishawa ya kokarin mayar da ita gwargwadon yadda zai iya domin idan ɗayan ku yayi hamma kuma bai mai da ita ba shaidan yakan yi masa dariya kamar yadda mun karanta hadithin bukhari da aka idan ɗayan ku yayi atishawa ya ce alhamdulillah to ƴan uwansa da suka ji shi ko abokinsa da ke tare da shi ya ce masa yarhamukallah idan shi kuma aka ce masa yarhamukallah sai ya mayar da zikirin ya hadikumullahu wa yuslihu balakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yayi atishawa ya gode wa Allah ku gaishe shi in kuma bai gode wa Allah ba kada ku gaishe shi sai ku shiru haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida in ya haɗu da shi ya masa sallama in ya kira shi ko ya gayyace shi ya amsa idan ya nemi ya masa nasiha ya masa in ya atishawa ya gode wa Allah ya gaishe shi in ya rasu ya raka gawarsa in ya rashin lafiya ya duba shi waɗannan haƙoƙi ne guda shida da kowane musulmi yana da yana da waɗannan haƙoƙin akan ɗan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu lokacin atishawa mu ce alhamdulillah ala kulli hal kamar yadda malik ya ambaci wani hadisi da ya ji daga nafi daga ibn umar cewa idan ɗayan ku ya atishawa ya ce yarhamukallah fal yaqul wato faqila lahu kai a ce da shi yarhamukallah fal yaqul yarhamunallahu wa iyyakum shi kuma an ce masa sai ce yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum wannan shi ma afar ɗin ya tabbata a cikin muwaffa ta imam malik imam malik ya kawo shi to wannan da kusan mun faɗa da cikin wato ni'imar allah maɗaukakin sarki ta fitar da wannan iska ta atishawa wanda aka shar'anta wato ka yi godiya ga allah in wannan iska ta fita ba tare da tangarɗa ba kuma nan ne a taya ka godiya ga allah akan wannan ni'ima a gaishe ka bisa ga wannan ainihin wato abida ya fita daga tattare da kai wanda ba din bai fita din ba zaka ji wani nau'i na damuwa da rashin jin daɗi sannan kuma yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yin ƙasa da murya lokacin da mutum zai atishawa sannan kuma mutum ya kare atishawar ko dai da hannunsa ko kuma da wani kyalle da ke tattare da shi dan ainihin wato hana feshin abin da zai fita daga bakinsa ko hancinsa zuwa ga sauran jama'a don kada ya cutar da su yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta idan mutum ya atishawa ta farko ya ce alhamdulillah a gaishe shi a ce yarhamukallah in ya sake maimaita ta biyu a ce masa yarhamukallah in yi ta uku a ce ya kamata ya nemi maganin mura ko ayi wato a ce masa lalle mura ta kama shi ya nemi maganin mura wato wannan yana daga cikin abin da muka karanta wato fa ma zada fa huwa zukam abin da ya karu akan guda uku to kuma ya zama mura قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر wato ibn al-qayyim yace ga wani fasali a cikin sa zamu ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ladubban as-safar tafiya ko dai kai ma'abocin tafiye tafiye ne abincinka yana cikin tafiye tafiye daga wani wuri zuwa wani wuri ko kuma a'a mazauni ne kai amma tafiya takan same ka ka yi bulaguro ko don ziyara ko don wata mas'ala cikin masail da kan sa mutum ya tafiya to akwai ladubban da ake son duk matafiyi ya nadabtu da su daga koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahha anhu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayanku ya himmantu ya ƙudurci niyyar wani al'amari kasuwanci ne tafiya ce aure ne a'a gida zai siya ma'alli zai canza fili zai siya ko kuma karatu zai yi wani kwas zai yi wanda duk ya himmanci ya ƙudurci niyyar wani al'amari fanyar ka a raka'atai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi sallah raka'a biyu al ma'ana in ya karanta wannan ainihin wato sallah raka a biyu sannan sai kuma mutum ya yi salatul istikhara ma'ana sallar neman zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala lalle dan adam ko da yaushe za a ga yana da san sanin me zai faru sakamakon wani abu da ya kudurci ni yayi yana so ya gane akibar al'amarin in kasuwanci zai yana so ya gane alkhairin sa ko rashin sa in aure zai yi haka in muhalli zai canza haka idan tafiya zai yana so ya gane haka shi yasa kafin zuwa musulunci suke camfe-camfe suke ainihin alistik samu bil azlam wato neman sa'a ta hanyar kibau duk musulunci ya tarar da mutanen jahiliya lalle mutum zai tafiya yana so ya gane akwai alheri a tafiyar nan ko babu yana so ya auri wannan mata yana so ya tabbatar da akwai alheri ko babu to musulunci da ya samu mutane sun ɗabi'antu da attaɓayyar canfa abu ko kuma san sanin alkhairi ko rashin alkhairin abu to sai musulunci ya kawo musu substitute aka canza wancan na lokacin jahiliya wanda ya kunshi nau'in shirka da Allah maɗaukakin sarki da rashin tawakkali da rashin mai da al'amari zuwa ga Allah sai aka kawo du'a'ul istikhara duk da cewa akwai yan line da yan damfara wanda sun shiga rigar istikhara suna yin tsafi da duba ga mutane ita wannan istikhara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma free of charge ya karantar da ita babu ko amini kuma karantar da ita yake kamar yadda yake karantar da jama'a wata sura cikin alkur'ani so ake in iya ka iya ta iya kowa ya iya fi sabilillahi majjalan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kai zaka koya kai Abdullahi dan Mas'ud ya ce yadda ka san yana karantar da mu sura a alkur'ani haka yake koya mana du'a'ul istikhara hakan ke koya mana istikhara da aka babu uzuri ko dalilin da zaka ce kai ba zaka iya ba sai wani yayi ma ba wanda zai wani kuma du'a'ul istikhara dinnan ba da talbi bane ba da ƙasa ake yi ba ba alqur'ani ake cewa bude in ka bude a ce to wannan ka bude sura kaza daidai kaza wannan duk duba ne da kuma dabaru da dan a nuna maka kamar wannan ba laifi bane da aka mutane suna son sana haka shi sa mutum zai aure sai a ce za a yi masa istikhara shi sa mutum zai abu sai a ce za a duba masa to wannan duba makan shine ainihin wato ba a so shine duba shine tsafi shine ainihin wato abinda musulunci ya hana abinda ake so shine kai sallah raka'a biyu ta nafila in ka gama sallah kai bawa Allah zabi akan abinda ka himmantu za ka yi in kai sallah raka'a biyu wasu sun ce kan kai sallama sai ka yi du'a istikhara Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra wasu suka ce sai ka ambaci al'amarin kasuwanci tafiya aure canza mahalli suka ambaci ko menene in kunta ta'lamu anna hadha amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqaddirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيك وردني به شكرا كوي wani ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam in ka gama shi kenan sai ka tashi kana iya maimaitawa sau biyu sau uku gwargwadon yadda kake da bukata wannan shine salatul istikhara to kaga tafiya ta same ka kana son ka yi bulaguro amma baka tabbatar da alkhairin ko rashin alkhairin ba to wannan kana iya bawa Allah zafi baka tabbatar da alkhairin tafiyar ko rashin alkhairin ba to anan za ka yi salatu istikhara dan neman zaɓin Allah in akwai alkhairi Allah ya tabbatar da tafiya an gane ko Kano ta yi zafi kana so ka koma Abuja da harkokinka ko kana so ka fara zuwa Enugu ko Aba ko kana so ka fara tafiya ko kana so ka tafi algeria ko kana so ka tafi ainihin wato libya ko kana so ka tafi ainihin wato abin nan qatar ko wani abu irin wannan to kaga wannan baka sani don ka je ko ka samu ko abu ne ta barbare fiye da inda ka baro to kaga sai ka bawa Allah zabi nutsuwarka da abu ba wani mafarki da za ka yi ba wani haske da za a gani natsuwarka da abin shi ke tabbatar da Allah ya zaɓa ma ka je kai in ku ka ji kai kai dai har yanzu abin yana maka kaikayi a rai ya zaman ka a garin ku ala gafarta mana na fata an gane fa'awwada ummatahu bihada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musanya wa al'ummarsa bihada da wannan istikhara din amma kana alaihi su bar abin da da suke kai ko amma kana alaihi ahlul jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musanya wa al'ummarsa su bar abin da mutanen jahiliya suke kai su dawo kan wannan canjin da ya musu min zajar ɗayar na wato firgita tsuntsu idan mutum ya gama shiri ya yi sallama da mutanen gida ya ɗauko jaka to in ya zo ya samu tattabaru a ƙofar gidansa sai ya tashe su ya firgita su in ya firgita su suka yi dama kawai akwai sa'a akwai nasara a cikin sa'a a cikin tafiya kenan sai tafiya sa an gane in kuma suka yi hagu al'amari ya lalace sai ya koma mai gida ya aka kada ya ce ba sa'a an gane ko idan kuma da ya firgita su wasu suka yi dama wasu suka yi hagu to sai kuma ajiye da kasa ya koma ya zauna har sai sun kuma dawowa har fa sai sun tabbatar dama za su ko hagu da haka wasu da suka wasu suka yi hagu wasu suka yi dama har yanzu ba shi da yaƙinin alheri ne ko rashin alheri an jefa masa shakka da aka so yake su yanke mai hukunci na ya tafiyan nan ko ya fasa ya fara harkar nan ko ya janye ya yi auren nan ko kai ya yi ya siyi wannan muhallin ko kai ya siya haka suke yi da aka sai mutum da tsuntsu da ya fito ko in ya raza da tsuntsu tsuntsun ya yi dama to abin da ya yi kudurcin ya yi zai yi akwai alheri kenan in tsuntsu ya yi hagu yana nuna cewa wannan abin ko menene shi babu alheri ina fata an gane wani siki sami bil azlam sai kuma neman sa'a da kibau dan ka san dan adam yana so ya gane haka shi yasa yanzu yan duba da yan tsubba suke tabbatar da mutane lalle duk wanda zai abu yana so shi kan yayi dai duk da dai gaibu ne amma yana so ya dan samu wani abu da zai nutsu da yayin ko rashin yi ina fata an gane da aka ka sani alistika samu bil azlab neman sa'a da kibau shi kuma kibiyoyi ne guda uku wannan sai a sa if'al a jikinta sai a rubuta if'al wannan sai a rubuta la taf'al ɗaya kuma sai a bata wato nutar ba rubutu a jikinta wayannan kibiyoyi sai a murna su sai a zuba ko kuma suna cikin kwaron su sai a karkada sai a ce ɗauki ɗaya in ka zira hannu ka ɗauko in aka duba rubutun aka ce if'al sai a ce je ka nemi aurenta akwai alheri in ka duba in fala wannan tafiyar akwai nasara tafiyar ka Algeria ba matsala an gane ko a in ka duba haka ifal to wannan yana nuna karatun da zaka yi course din da ka zaba akwai alheri a ciki ina fata an gane an ko mutum yana zira hannu yana zarowa sai aka ce la tafala ce wallahi mai kashin tsiya ce kakka kuskura ka aure ta an gane ko yawa to wannan shine in kuma ya za ya ga zira hannun sai ya ɗauko wanda babu rubutun komai a ciki to shi ya mayar sai an kuma kaɗawa an gane ko ko kuma a jikin ɗaya sai a sa amara ni rabbi ɗayar kuma sai a sa na hani rabbi ɗayar kuma sai a bata haka da hakan an karkaɗa mun zira hannu ya ɗauko amara ni rabbi ya ce akwai sa'a Allah ya ce ka je kai in ya ɗauko na hani rabbi ya ce to ka gani ko Allah ta'ala baya son wannan abin ka hakura in ya ɗauko wanda babu rubutu sai an kuma kaɗawa to wannan shine abinda mutanen jahiliya suke yi kafin zuwa musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai ya musanya wa al'ummarsa da irin wa'ancan abubuwan marasa kyau sai ya kawo musu istikhara alladhina zairuhu hadhihi alqura allati yaf'aluha ikhwanu mushriki irin wato irin su daya da irin wannan qur'ar wanda wasu daga cikin yan uwan mushrikai suke aikatawa yaduluna biha ilma ma qasama lahum dan su gano suna neman ilimin abinda Allah ya raba ya ba su fil gaiba a cikin gaibu shine abinda yan bugun kasa suke yi wato wannan yayi abinda yan duba suke yi yayi daidai da abinda mushrikai suke yi yayi daidai da abinda mutanen jahiliya suke yi kafin zuwa musulunci an gane ko ya zala ya share ya buga kasar ya ga a wani gida ka fada kana gidan tara ne ko kana gidan wannan shi ake kira ainihin wato arramu bugun ƙasa ke ko kuma attanjim akwai masu yi da taurari to duk wannan nau'i ne na duba haramu ba wani zancen a duba maka a ce za a yi ma istikara duba ne ina sake maimaita maka ina kuma sake maimaita maki ita istikara ba wani ne zai ma ba ba wanda zai ce a bari to wannan al'amarin naka sai an yi istikara duk wanda ya ce sai an yi istikara duba zai maka ita istikhara sai dai koya ma ya ce to tunda al'amarin nan dai ka kasa yanke hukunci a kai kai istikhara ban iya ba sai ce ai ba wani abu bane mai wahala sai ya rubuta maka du'a'ul istikhara domin ma baka haddace ba sai ka bude a gaban ka in ka zo gidan sai ka karanta sallah za ka yi raka'a biyu sallah raka'a biyu sai wani ya yi maka kai ne za ka yi sallah ka raka'a biyu in kai sallah raka'a biyu wasu malaman sun ce sai ka yi sallah ba sai ka yi addu'a wasu malaman suka ce a kan kai sallah ba za ka yi addu'a duk wanda kai ba la ba sa da aka yi sai ka gama sallar sannan kai sai ka buɗe takardarka ba ka haddace ba sai ka buɗe takardarka ajiya gaban ka ka karanta na fata gane wani haza sun yastiqsaman da haka ita ma wannan bugun ƙasar ta yanzu ake ne ake kiranta da istiqsam daidai take da wancan neman sa'a da kibau ɗin da ake yi fa awwadahu bi hada du'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musanya wa al'ummarsa da wannan addu'a allazi huwa tauhidun wanda in ka kalli wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsantsar tauhidi ta kunsa wa tawakkulun da dogara ga Allah wa su'alun lillazi la yati bil hasanati illa huwa da roƙon wanda ba mai iya zo maka da abu mai kyau sai shi in ka ga wani abu mai kyau ya same ka babu wanda ya kawo wannan abun ya same ka sai shi shi Allah wala yasrifu sayyi'at babu mai kawar da mummunan abu kai ya same ka illa huwa sai shi Allah to sai annabi Allah ya musanya mana da yin wannan an tabayyur mubar canfi da tsuntsaye watan jim mubar abin da ya shafi wato neman sa'a ta hanyar ilimin taurari wa ikhtiyaril maqali da kuma zabar wanne ya fara fitowa in ka fito akwai kuma wanda shi kuma da ya fito sai ya haɗu da wani mutum kyakkyawa ko ya haɗu da wani saurayi lafiyayye kyakkyawa akwai sa'a yana fitowa sai ya ga gurgu ko ya haɗu da kuturu sai ya ce ba sa'a ma'ana al-mabale abin da ya leko abin da ya tsinkayo wa tiyarin mabale wa nahwihi da zabar ko kuma in kibau din ne zabar wanda ta leko wa nahwihi da makamanta ka fa hada du'a wannan addu'a ta istikhara da zaka yi huwa ɗalibu ahli sa'ada shine abinda ma'abota arziki suke iya tsinkayowa suke iya hangowa da in kana so ka hango in kana cikin ahlus sa'ada kana so ka hango alkhairin tafiyarka alkhairin kasuwancinka alkhairin auren da za ka yi istikhara za ka yi ita ce ɗari wa ahlus sa'ada ita ce abinda ma'abuta arziki na duniya da lahira suke iya tsinkayo abin da za su yi akwai alkhairi ko babu la ɗali a ahli shirki karka koma zuwa ga abin da ma'abuta shirka su da shi suke leƙowa su gano akwai sa'a ko ba sa'a akwai nasara ko babu karka bi irin abin da ma'abuta shirka suke yi wajen tsinkayewa da hango alherin tafiyarsu ko harkokinsu ko siyan muhalli ko aurensu kamar yadda muka karanta a baya allazi ne yaj'aluna ma allahi ilahan akhara su mushrikai su ne waɗanda suke sanya wa Allah wani abin bauta ɗin daban Allah ya ce fa sawfa ya'lamuna ba da dadewa ba za su sani suratul hujr wato suratul hijr aya ta 96 wa tabammana al-iqrar bi sifati kamali ita wannan addu'ar istikhara din wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa tabammana ta kunshi al-iqrar bi sifati kamali tabbatar da siffofin kamala ga Allah wal iqrara bi rububiyyatihi da kuma tabbatar wa Allah ubangijintakarsa wa tawakkul alaihi ta kunshi tsantsar tawakkali da dogara ga Allah wa atirafa al'abdi bi ajazihi sannan istikharar ta kunshi furucin bawa da kansa bi ajazihi game da gazawarsa da kasawarsa amina ilmi ga barin sani ko masaniya bi masalihi nafsihi ga abin da ya shafi maslahar kansa ma'ana ita du'a'ul istikhara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ta kunshi wato cikakken ko furta cikakkun sufofin Allah da kuma ubangijintakar Allah da tawakkali ga Allah sannan istikhara ta kunshi bawa yana tabbatar wa kansa shi gajiyayye ne shi kasashe ne bai fa san menene maslaharsa ba in ba taimakon Allah bai san menene zai zama masa alkhairi ba wa qudratihi alaiha wa iradatihi laha kuma ba shi da iko akan wannan abin ba shi da wata irada ko nufi ga wannan abu to shi kenan kaga ya sallama wa Allah ya yarda Allah ta'ala shine mai yi ya yarda alkhairin daga Allah yake zuwa don haka ya riga ya salu da ya miƙa wuya Allah ya zaɓa masa abin da ya fi alkhairi kuma duk abin da ya fito daga zaɓin Allah zuciyarsa ba ta rawa yana karɓa shi yasa a cikin du'a istikhara an kaje can ƙarshe a iya ka iya ganin ga abin da yake alkhairi ko ba shi kake so ba akwai wanda naka je aka yi mai in kai mai bayani sai ce a ni malam ba wani istikhara kawai in ma ba alheri a yi mun addu'a Allah ya mai da shi ya zama alheri na fata an gane akwai masu irin wannan in mutum ya afu ya riga ya yi zurfi da san abu to za ka haka yake kawai da haka kawai shi so yake in ma ba alheri wai ya koma alheri to kaga a cikin wannan du'ar istikhara bayan ka tabbatar da wato Allah ka tabbatar wa Allah sifofinsa kuma ka tabbatar da gazawarka da kasawarka da haka yanzu kawai ka miƙa wuya duk hukuncin da Allah ya yanke maka a shirye kake ka karba shi yasa ƙarshen istikhara in ka duba yace wa qadir wa qadir liyal khaira haythu kana in ba alheri to ka kaddara min alheri bi inda yake sannan sai ya rufe da thumma raddini bihi sannan ka sa in gamsu da shi dan a iya zaɓan maka abin da shi ya fi alheri kuma ka je ka gamsu ba to ka ka samu matsala baka yarda da wanda ya ma zaɓin ba kenan kaga zuciyarka ta yi rawa kamata ya kana ganin ga abin da ya tabbata na zaɓin da kai to ko da ba shi ne kake so ya tabbata ɗin ba tunda shi Allah ya tabbata sai ka karba rashin karɓar kamar dama da zuciya biyu ka ba Allah zaɓi ba da gaske kake ba an gane ko wani ahmada an sa'adin marfu'a inna min sa'adati ibn adam istikharatullah war riba bima qada Allah وإن من شقاوة ابن آدم ترك ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله yana daga cikin hadithin da wato wannan hadithi Imam Ahmad ya fitar da shi daga Sa'ad hadithi ne marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk cewa hadisin da'ifi ne Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad mujalladi na 1 shafi na 168 Imam Tirmidhi a cikin Al-Qadar حديث ندبو بيو الذين همسن دقاء حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وضعفه الشيخ شاكر عن المسند الشيخ أحمد شاكر ده تحقيق المسند يأتي وهذا حديث ضعيف أما ده معنى الحديث إن من سعادة ابن آدم wai yana daga cikin arzikin ɗan adam istikharatullah neman zaɓin Allah warriba bima qadallah da karɓar abin da Allah ya hukunta yadda da abin da Allah ya kaddara wa inna min shaqawati bin adam yana cikin tsiyacewa da taɓewar ɗan adam tarku istikharatullah yayi watsi ya daina yin istikhara ya daina neman zaɓin Allah wa sakhaduhu sannan da fushin shi bawa bima qadallahu da abin da Allah ya kaddara ya hukunta wannan hadisin bai da inganci wa ta'ammal kaifa waqa al maqduru muqtanifan bi amrayn wa ta'ammal malai yace ka lura ka kula kaifa waqa al maqduru yanda abin da aka kaddara yake akwa muqtanifan yana kewaye bi amrayn da al'amura guda biyu ma'ana ka lura da duk abin da Allah ya kaddara to wannan abin da Allah ya kaddara shi yana kewaye ne da al'amura guda biyu na farko a tawakkul tawakkali alladhi huwa madmunul istikhara qablahu wanda tawakkali shine abin da wato istikhara ta kunsa qablahu kafin abin da aka kaddara din ya faru kafin faruwar abin da aka kaddara to shi ne aka ce kai istikhara ma'ana shi ne tawakkalin nan dai ma'ana dogara ga Allah ta hanyar neman zaɓin Allah kafin abin da aka kaddara din ya faru warriba al'amari na biyu sai kuma yadda bima ya ƙabillahu da abin da Allah ya zartar ya hukunta ba'adahu bayan kayi istikhara din an gane ko ko ba'adahu bayan abin da aka kaddara din ya faru to kaga waɗannan abin da aka kaddara din yana kunshe da abubuwa guda biyu akwai tawakkali akwai yadda da kaddara tawakkali tun kafin faruwar abin da aka kaddara ka riga ka dogara ga Allah in alkhairi ne Allah ya zaɓa ma ba alkhairi bane ka haƙura sannan kuma abin da zai biyo baya bayan abin da aka kaddara din ya faru ka karɓi kaddara in mai daɗi ce ka karɓa amma aka sun ce haka Allah ya kaddara sai ka karɓa wa kana idza rakiba manzo Allah ya kasance idza rakiba rahilatahu ma'ana an yi mana shimfiɗa kenan in zan yi tafiya ko za ka yi tafiya kuma tafiyan nan babu wasu bayanai na fili da suka tabbatar da alkhairin ta ko rashin alkhairin an gane ko to a irin wannan za ka yi istikhara to yanzu mu kaddara ka yi istikhara kuma alkhairin tafiyar ya tabbata to za ka yi tafiya to yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rakiba ya kasance idan ya hau abin rahilatahu abin hawansa kabbara talatan sai ya kabbara sau uku mota ce da kai ka hau sai kai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a a mashin ne saboda nan dan Hassan zaka je ƙauyen ku ko kuma a dan dan dan batta ne kai a mashin zaka je ko kuma a nan ni mun gada zaka je a abin nan abin nan ko kuma zaka je wudin na fata an gane to kana hawa kan mashin ɗinka sai kai kabbara sau uku ثم قال سنن ماذا الله yana karanta wannan subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ma'anar wannan addu'a ko wannan zikiri tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abin hawa yanzu da Allah ka taba zama ka gode wa Allah akan ni'imar harkar sufuri yanzu da Allah bai hore ababen hawa ba fa kafar ka ce abin hawanka ba ka gaya min yadda mutum zai je China ya koda na ka gaya min yadda za ka je aikin haji sai dai ba kan kafa ka ba kuma abin nan da aka hore maka shi shi sa ƙarshen ƙarshen cewa ma kunna lahu muqrinina ba mu zamanto masu ikon sarrafa shi ba banda taimakon Allah kai ka dauka in ka kai kai mota ka dari ko 120 wannan dan abin da kake taka shi ke tsaye da ita in jirgi kawo kai wata gani wa ma kunna lahu muqrin kai kai ka mutum yan danne dannan nan su suke sarrafa jirgin ya sako lafiya in doki kawo kai kana kana da karfin sarrafa wannan doki wa ma kunna lahu muqrinina yanzu ko mashin ɗinka ka fafaro a guje yanzu wannan kana ganin yan wannan naina ita take rike shi in ka taka burki to shi sa sai ka ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana waɗannan abubuwan sufuri ɗin tun daga keke mashin mota jirgi in da ne jaki ainihin wato doki raƙumi da ire-irensu wa ma kunna lahu maqulina ba mu zama masu iya sarrafa shi ba in ba da taimakon Allah wa inna kuma haƙiƙa mu ila rabbina zuwa ga ubangijinmu na mun kalibu na zamu koma a da mu dai mun hau abin hawa in mun sauka lafiya alhamdulillah in ba mu sauka ba ta kasance dama zuwa gare shi za mu koma mutum nawa ne ya hau bai sauka ba aka sauke shi suna da yawa haka ni'ima ce ma ka hau din ka sauka da kanka ba sauke ka akai ba kai ka hau da kafarka kuma aka tsaya bayan an je inda za a je kuma ka sauka da kafarka wannan abin yi wa Allah godiya ne da ka bayan mutum ya hau abin hawansa ko mota ce da shi ko mashin ba wani zancen waya ko za ka waya tsaya kar ka fara tuka motar tsaya kana hawa ka sa seatbelt ka gyara an yi duba gejin tayoyinka kalau ka duk waɗannan sabubban ka yi riko da su birkin ka ka tabbatar kalau yake tayoyinka lafiya don suke kana da dukkan abubuwan da ya kamata a ce ka tanada ka sa seatbelt ɗinka sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma yaqulu sannan matafiyi zai ci gaba da cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka Allah roƙonka nake ina roƙonka fi safari hada a wannan tafiya da zan yi zuwa inda zan albirra Allah ya sa tun daga farkon tafiyar har in je inda zan yi in lazumci albirra biyayya gare ka wattaqwa in kuma nisanci saba maka ya Allah abinda nake roƙonka tafiyar nan har in je in dawo ya Allah kar ka yadda in saba ma ka bani ikon yi maka da'a a cikin tafiyar wa min al'amali ma tarda ya Allah ka sa in yi aikin da zaka yadda da shi a cikin wannan tafiya Allahumma ya Allah hawwin alaina safara ka sauƙaƙa mana wannan tafiya wa ɓoye an na ba'uda ya Allah taƙaita mana nisan tafiyar nan na ɗaya tafiyar da ka ɗan yi bacci ya kaɗan ana ana abin nan ka ga sai ka fara hango gari a cikin hango wa ɓoye an na ba'uda ke nan na tafiya tana da nisa amma Allah ta'ala ka roƙe shi ya sauƙaƙa tafiyar ya kuma nannaɗa nisan tafiyar ka ci gaba da cewa Allahumma ya Allah anta sahiba fi safari kai kake tare da ni a wannan tafiya shine anta sahiba fi safar ya Allah kana tare da ni a cikin wannan tafiya wal khalifatu fil ahl ya Allah ka zama mamayi khalifa ta a cikin iyalina nan ka kiyaye ni ka bani tsaro kuma ya Allah ga iyalai na can na baro da imata da yara ya Allah ka zama khalifa a cikin iyalina Allahumma sahabna fi safarina ya Allah ka zama tare da mu a wannan tafiya ta mu wa khlifna fi ahlina kamar mana a cikin iyalanmu an gane ko yawa akwai kuma a wata wani wata riwaya Allahumma abinan inna na'udhu bika min wa'asa min wa'atha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'al munqalab fil mali wal ahl akwai ruwaya da ta zo da wannan an gane ko mugun ji da mugun gani da ake cewa din nan ko shine ma'ana Allahumma wato abuna bayan ka ce Allahumma hawwin alaina safar ma hada wa bi anna bu'da Allahumma inna na'udhu bika min wa'afa'i safar duk wata wahala ta tafiya ya Allah ka tsare mu daga wahalar tafiya kada abun hawa mai samu matsala kada sai an je wa zuwan kuma abun hawa ya lalace ko a samu tangarɗa ko a tarar da waɗannan miyagun mutane a kan hanya duk yana cikin wasa safar wa ka'abatul munzar manzar da mummunan gani abin gani kar ka ga wani an yi haɗari kar ka ga kai kuma kar wuce kuta yi duk wa'annan duk wa'annan addu'o'i ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai ka hau abin hawa sai ka yi su shikenan sai a ci gaba da tafiya wa idza kana wa kana idza raja'a manzo Allah in zai dawo daga tafiya kala bayan wannan addu'ar dai da aka yi ta tafiya to yana karawa da aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun da an dan taba tafiya kana tafiya kana tafiya kana ta maimaita wannan bikirin aibuna ya Allah mun dawo ta'ibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna masu bauta ga ubangijinmu hamiduna Allah muna godiya gare ka haka za ka yi ta yi kana ta yi ana tafiya in ka gaji ka tsaya to ba hayaniya za a yi ta yi ba a yi ta surutu a yi ta musu a yi ta abin da ajin abin hawa yana ta abin nan kuna kan iska ana ta sheƙa gudu ai kamata kowa ya nutsu a yi ta faman koma zuwa ga Allah ana zikiri mutane nawa ka sani waɗanda ga su nan akan hanya kaga wata motar gaba ɗaya ma an ce ba wanda ya fita ina fata gani wannan hadithi imam muslim ya rubuto shi a cikin alhaj hadithi na 1342 hadithin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل البلد إمام أحمد يروي حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم cewa idza da khalal balada idan manzo Allah ya shigo gari qala sai ya ce tauban tauban li rabbina auba la yughadiru hauba yana a wata riwaya yana karanta wannan tauban tauba ma'ana wannan tauban tauba din suka ce taukidi ne ma'ana tuba kan tuba ya Allah li rabbina wato tauban tauban li rabbina tuba kan tuba ga ubangijinmu auban da Allah ya dawo da mu lafiya shine auban ai ai an narja ilaihi ruju'an saliha shine auban sannan la yughadiru auban ya Allah kar ka bar wani zunubi da muka aikata a cikin wannan tafiya ta mu face ka gafarta shine la yughadiru auba ka gane Imam Ahmad ya fitar da wannan a mujalladi na ɗayan shafi na ɗari biyu ko hadisi na shafi na ɗari biyu da hamsin da shida hadisi na 299 zuwa 300 hadithin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda wa sahahu ash-shaykh shakir al-musnad wa kana idha wada'a rijlahu fi rikab rikab manzo allah ya kasance idan ya sanya kafarsa a likafa li rukubi dabbatihi dan hawa abin hawansa kana manzo allah yana cewa bismillah da sunan allah fa idza stawa ala zahariha in ya daidaita a kan abin hawan bayan abin hawan nasa ma'ana nan ka buɗe mota za ka zira ƙafa ka shiga sai ka ce bismillah sai ka shiga ka zauna in ka daidaita a kan sit ka zauna to sai kuma ka karanta wannan ka ce alhamdulillah thumma yaqul sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ɗora ƙafarsa akan likafar dokinsa ya hau ya daidaita zai ce alhamdulillah thumma yaqulu sannan yana cewa subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi a cikin al-jihad hadisi na 2603 imam tirmidhi a cikin ad-da'awat hadisi na 3446 imam ahmad a cikin musnad a mujalladi na 1 shafi na 97 hadisin ali radiyallahu anhu وصاه الشيخ شاكر على المسند شيخ أحمد شاكر يا إنجل تولى إسنادي وكان إذا ودع أصحابه من زم الله يا كسن شيء إذا زي بنقوانا دا صحابان في السفر أتفيا يقول لأحدهم يكن شيء وإيدا تشكنسو أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك kaga mashirin ka za ka yi bankwana da mutanen gida za ka yi bankwana da abokai za ka yi bankwana da makwabta sai ka karanta wannan astaudi'ullaha dinak ma'ana aqlubu minhu hibza dinak astaudi'u Allah dinak ina roƙon Allah ina neman Allah ya tsare ya tsare maka addininka wa amanataka da kuma amanarka suka ce amana shine al-ahl wal aulad wa khawatima amalik ya sa ka cika da kyau shine khawatima amalik wa husnul khatima shine wa khawatima amalik amalik afwan an gane ko astaudi'u Allah dinak ina neman Allah ya tsare maka addininka wa amanatak ya tsare maka amanarka amana suka ce iyalai da 'ya'ya da duk waɗanda mutum ya bari wasu kuma suka ce al'amana ana nufin attakalifu kulluha dukkan wasu takalif da Allah ya ɗora maka amana ne to kana ana roƙon maka Allah ya tsare maka wannan amana wa khawatima amalik kuma ya sa aikinka na ƙarshe ya zama kyakkyawa wannan hadithin imam abu dawud ya rubuto shi a cikin al-jihad hadithi na 2600 imam tirmidhi a cikin ad-da'awat hadithi na 3442 da da kuma 3443 imam ahmad a cikin mujalladi na biyu a cikin musnad a shafi na ko hadithi na 2200 a shafi na afwan shafi na bakwai da kuma na 25 ko shafi na bakwai حديث عشرين دبير حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصاه الشيخ شاكر عن المسند شيخ احمد شاكر يا ان تولى حديث وانه تحقيق المسند امام احمد وكان صلى الله عليه وسلم هو واصحابه من زم الله صلى الله عليه وسلم وقال له كرجل وقال له رجل اني اريد سفرا وانا متين يوتي من زم الله صلى الله عليه وسلم انا سو زن يتفيها قال مازال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف yace ina maka wasiya da ka kiyaye dokokin Allah a halin tafiyarka kuma ka dinga kabbara idan ka hau duk wani tudu shine wata kabir ala kulli sharafin duk tudu da za ka hau to sai ka dinga yin kabbara wannan hadisin shi ma imamu tirmidhi ya rawaito shi a cikin addawa hadithi na 3445 ibn majah a cikin al-jihad hadithi na 2771 imam ahmad a cikin musnad mujalladi na na biyu shafi na 325 hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda wasa'ul albani fi sunan tirmidhi wa kana sallallahu alaihi wa sallam huwa ashabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da shi da sahabbansa idza alaw sanaya كبروا وإذا هبطوا صبهوا فوضعت الصلاة على ذلك yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun kasance idza alaw thanaya athanaya suka ce at-tariqu fil jabal wato idan suka shigo irin hanyar nan ta tsakankanin duwatsu ga dutse ga dutse kuma hanya tana tsakanin duwatsun to in suka hawata kabbaru sai su kabbara wa iza habadu in suka gangaro daga kan wannan hanya ta tsakankanin duwatsu sabbahu sai su yi tasbihi ma'ana in mutum zai hau tsauni ko zai hau wani tudu a halin tafiya sai ya dinga Allahu akbar Allahu akbar da kuma ya zo gangara shi kuma sai dinga subhanallah subhanallah sai a gangare a haka fa wudi'atis salatu ala zalik akan haka aka ajiye yin addu'ar da aka in za a yi addu'ar ma'ana kamar wannan ita ce addu'ar in za a hau a yi kabbara in za a gangare kuma a yi tasbihi hadhihi ziyaratun fil hadith annabi rawahu abu dawud fil jihad wannan kamar ziyada ce a cikin hadithin da imam abu dawud ya rawaito shi a cikin al-jihad hadithi na 2500 da 99 hadithin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma وصحاه الألباني في سنن أبي داود في قول دون قوله أما بند فإنسا فوضعت الصلاة على ذلك wannan ƙarin rawahu muslim bil hajji imam muslim ya rawaito a cikin hajji hadisi na 1342 hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma biduni hadhihi ziyada shi ma babu wannan ziyada ta fawdi'at salatu ala dhalik wa qala anas كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على شرفا من الأرض أو مشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف wa lakal hamdu ala kulli hal Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ala sharafan min al-ard idan ya hau wani tudu a ban kasa aw nashzan shi ma nashzan suka ce makanun murtafi shi ake kira da annashzu annashzu makanun murtafa ma'ana in annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wani tsauni ko wani guri mai tudu a yana ce Allahumma laka sharafu Allah ɗaukaka taka ce ala kulli sharafi akan duk wata ɗaukaka wa lakal hamdu dukkan godiya naka ne ala kulli halin a kowane hali wannan hadisin ba'ifi ne Imam Ahmad ya rawace shi a cikin musnad a cikin muslim mujalladi na uku a shafi na 127 hadisi na 239 wa fi isnadihi ziyad bin abdullah an-numairi aw to an-numairi wato a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa ziyad ibn abdullah an-numairi wa huwa da'ifun shi kuma da'ifi wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras mala'ikun rahama su ake kira da almala'ika na ay mala'ikatun rahmatu wal istighfar mala'ikatu ar-rahmatu wal istighfar mala'ikun rahama da neman gafara ba sa yin tafiya da tawagar da a cikin tawagar akwai kare wala jarasun ko ƙararrawa duk tafiyar da wannan ayarin a cikinsu akwai kare ko a cikin ayarin akwai ƙararrawa da aka rataya ko a jikin jaki ko a wata dabba ƙararrawa tana kaɗawa ko akwai kare a cikin wannan tafiyar mala'ikun rahama ba su cikin wannan tawaga an gane ko shi yasa suka ce za a istifna'i ne da mala'ikun rahama saboda kowane ɗan adam yana da hafaza su wa'annan hafaza ɗin a kowane hali mutum yake ciki kowane iri ne suna tare da shi hafaza shine akwai ɗaya dama ɗaya hagu akwai ɗaya gaba ɗaya baya wannan su suna tare da mutum ko da a cikin tawagar akwai kare akwai ainihin jaras suna tare amma ita su mala'ikun rahama da mala'ikun da suke nema wa bawa gafara ba sa shiga cikin ayarin da za a yi tafiya akwai kare kuma akwai ainihin wato ƙararrawa wani hadithi imam muslim ya rawaito shi a cikin al-libas wa zina حديثنا دبوبيدا تريد بوما شاء أكو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو كنت وإن شاء الله دام سأها وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل أبنى مو كرم تايزة مديدي الله تعالى باب نادا كسكورا دمك يكوتين تبان هرشي الله من أكو تنسر فيه غافر تامنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم